العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 29 a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid na al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alaih yau 11 ga watan 6 shekara ta 1440 wadda ta yi daidai ga 17 da watan 2 shekara ta 2019 za mu tashi al-mas'alatul khamisa a cikin masail din addima ko a al-masail a fi ma a menene a a mecece menene ummul bab ne wanda muke waɗannan yawa ga ta nan addamun laditara a a'a almas'alatu thaniya yawa anwa'ud dima alkharijati min alkharijati min arrahim na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd فيقول المؤلف رحمه الله نعم المسألة الخامسة المؤلف رحمه الله يتي المسألة الخامسة مسألة تبير اختلف الفقهاء في السفرة والقدرة malamai sun yi sabani malaman fiqh sun yi sabani a cikin as-sufratu wal kudra as-sufra shine ruwa fatsi-fatsi yalo yalo wal kudratu ruwa mai ruwan kasa kasa
hal hiya haibun wanda mace take gani hal hiya haidun amla shin wannan haila ce ko ko ba haila ba ne wato ba jini ba ne amma za ka gan shi ya fito daga gaban mace yana da launi launin fatsi-fatsi shine rawaya ko kuma launin ruwan kasa-kasa to me hukuncin wannan fara'at jama'atun annaha haib fi ayyamil haib wani taron malamai suna ganin cewar haila ne waɗannan abin da ke fitowa ɗin fi ayyamil haid inda sun zo a kwanakin haila wa bihi qala shafi'i wa abu hanifa wannan shine kaulin shafi'i da abu hanifa wa ruwiya mithlu dhalika an malik an ruwaito kwatankwacin wannan ma daga malik wa wa fil mudawwanati anhu a cikin mudawwana kuwa daga malik anna sufrata wal qudrata haibun fi ayyamil haib a cewa a sufratu wal kudra ita sufra da al kudra ruwan fatsi-fatsi da mai ruwan to kasa-kasa haib haila ne fi ayyamil haid a cikin kwanakin haila wa fi ghairi ayyamil da haib kuma ma a cikin wanda ba kwanakin ayyamul haid ba wato ko kwanakin haila ko ba kwanakin haila ba in ta- in mace ta gani haila ne ra'at dhalika ma'a dami am lam tarahu shin ta a aulam tarahu ta ga wannan jin wannan sufra wal kudra tare da jinin ne ko ba tare da shi ba ma'ana ta ganshi tare da jini tana cikin jini sai jinin ya koma ruwan fatsi-fatsi ko ruwan kasa-kasa haila ne ko ba bata ga jini ba babu wani jini kawai abinda ta gani a gabanta shine wannan ruwan to a wajen malik duk haila ne a cikin mudawwana
wa qala daud wa abu yusuf A- Dawud a zahiri da Abu Yusuf a alkazi daga cikin malaman mazhabar Hanafiya almajirin Imam Abu Hanifa suka ce sufrata wal qudrata inna suf- ita sufra da alkudra la takunu haidan ba za- ba sa kasancewa haila illa bi atharid dam sai in sun zo a ƙarshen jini bayan mace ta gama jini sai ta jini ya ɗauke mata sai kuma ta zo ta ga as-sufratu wal kudra to idan a a ba ta kasancewa haila sai in a ƙarshen jini ne wato kafin jini ya ɗauke daga ya koma daga ja ya koma fatsi-fatsi ya koma ruwan ƙasa-ƙasa to duk wannan za ta kirga shi a cikin haila
والسبب في اختلافهم sabanin da dalilin sabanin su kuwa مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث sabawar sabawar zahirin hadisin ummu atiya ga hadisin aisha وذلك wannan kuwa bayaninsa أنه روي عن أم عطية an ruwaito daga ummi atiya أنها قالت cewa ita ta ce كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الغسل شيئا mun kasance ba ma kidaya as-sufratu wal kudratu ba'da al-ghusli bayan mun riga mun yi wanka daga haila ba ma kidaya shi akan komai ma'ana ba ma daukan sa haila ne وروي عن عائشة kuma an ruwaito daga aisha أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف cewa mata sun kasance suna tura mata suna aika mata da addurja wato tsumma fi halkursuf a cikinsa akwai auduga fihi sufrat wal kudra cikin wannan auduga din akwai as-sufratu wal kudra min damil haid daga jinin haila yas'alnaha anis sala suna tambayar ta kan sa- kan sallah wato za su yi sallah fataqulu sai ta ce musu la ta'ajalna kada ku yi gaggawa hatta taraina al-qassata al-bayda'a har sai sun har sai kun ga al-qassatal bayda wato ruwa wanda yake fari
faman rajjaha hadith Aisha wanda ya rinjayar da hadisin Aisha ja'ala sufrata wal qudrata haidan sai ya sanya as-sufrata wal kudrata haidha sai ya ce haila ce sawa'un zaharat fi ayyamil haid aw fi ghairi ayyamihi ko sai ya bayyana a kwanakin haila ne ko ba a kwanakin haila ba ma'a dami aw bila dam tare da jinin ko ba tare da jinin ba fa inna hukma shay shay'il wahid fi nafsihi domin laysa hukuncin abu abu daya akan a kashin kansa laisa yaktali baya sabawa tunda dai wannan ya zo ne tare da jini aka yi hukunci da cewa haila ne to in ya zo ma ba tare da jinin ba duk za a yi wannan hukuncin ai abu ɗaya ne shine wai dalilin su ومن na'am رام الجمع بين الحديثين wanda kuma ya niyar wanda kuma ya fuskanci yin jam'i hada ma'anonin hadisan guda biyu قال sai ya ce إن حديث أم عطية shi hadisin ummi atiya هو بعد انقطاع الدم to shi bayan yankewar jini ne shi yasa tace ba la na uddu sufrata wal qudrata ba'da al ghusli eh, shay'a a cikin riwayar Abu Dawud ma ba'da at-tuhuri ne ba'da at-tuhuri shay'a a hadisin Bukhari kuwa bil itlaq kunna la na uddu sufrata wal qudrata shay'a ba tare da taqayyib ba amma wannan ziyada ba'da at-tuhuri wanda ta zo a Abu Dawud a an karbi wannan ziyadar ya zamanto ta kayyade abin da take nufi cewa bayan wato an riga mace ta riga ta ga tsarki ma'ana ta ga alƙassatul bayda to idan as-sufratu wal qudratu ta zo sai su dauke shi ba komai ba to kaga mafhumin hadisin ummu atiya zai dace da mantukin hadisin aisha a bisa wannan wannan shine jam'u na'am وحديث عائشة في أثر انقطاعه shi ku hadisin aisha a lokacin wato a gurbin yankewarsa ne kafin ya yanke wato domin jinin haila in ya taho farko yana farawa jini baki mai du- a, jini wato ja mai duhu sannan wani lokaci yana dan daukewa wajen karshensa kafin ya yanke gabaki daya sai ga ya koma ruwan kasa-kasa Mm, sai ka ga wani lokaci sai ka ga ya koma fatsi-fatsi to sannan kuma sai ya dawo fari haka yake eh, daukewa to kaga yayin da yake wannan ruwan kasa-kasa da ruwan fatsi-fatsi to kaga wannan tunda a cikin a ƙarshen jini ne shine hadisin Aisha cewa kada ku yi gaggawa har sai kun ga alqasatul bayda wannan canzawar da yake ku dauka ba haila ba kar ku dauka tsarki ne shi ma yana daga cikin haila to kuma kaga mafhumin hadisin ummi atiya kenan ba ma daukan sa komai ba'da tuhuri na'am
أو أن حديث عائ- عائشة ko kuma a cewa hadisin aisha هو في أيام الحيض a cikin kwanakin wato al'ada ne na haila وحديث أم عطية shi kuma hadisin ummi atiya في غير أيام الحيض idan ba a cikin kwanakin haila ba ne shi ma haka za a iya wannan jam'in ta wannan fuskar
وقد ذهب قوم waɗansu malamai sun tafi إلى ظاهر حديث أم ya عطية zuwa ga zahirin hadisin ummi atiya ولم يروا السفرة ولا القدرة شيئا suna ganin as-sufratu wal qudratu ba komai bane لا في أيام حيض la a ولا cikin في kwanakin غيرها.
haila wala a cikin waninsu ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه wala a ƙarshen jini wala bayan yankewarsa لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam دم الحيض دم أسود يعرف shi jinin haila jini ne baki wanda yake ana saninsa saboda kaga mafumin wannan duk abin da yake ba jini ba aswadu ba bai zamanto jinin haila ba kenan
لأن السفرة والقدرة ليست بدم kuma saboda as-sufrata wal kudra ita sufra wal kudra laysat bidamin ba jini bane وإنما هي من سائر الرطوبات kawai yana daga cikin sauran danshi ne التي ترخيها الرحم wanda mahaifar mace take fitar da shi وهو مذهب أبي محمد بن حزم wannan shine matsabar abu muhammad ibn hazm shi mutlaqan al-sufratu wal qudratu ba haila bace kaga kuma hadisin al-zahiri kaga a hadisin hadisin ummu atiya riwayar bukhari zai masa shaida Eh, domin shi itlaq kunna lana uddu sufrata wal qudrata shay'a amma aka hada da ziyadar ta zo a hadisin abi dawud sai ya zamanto ba shi da hujja ana na'am المسألة السادسة matsala ta shida اختلف الفقهاء في علامة الطهر Ah, malamai sun yi sabani akan alamar ah, al-tuhur tsarki فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء sai waɗansu malamai suka ga suna suka tafi akan cewar alamar tsarki shine ganin wato farin ruwa أو الجفوف ko kuma kekashewar gaba ya zama to ta sa wani abu ba abin da ya fito daga gaban nata وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك wannan shine kaunin ibnu habib daga malam- daga almajiran malik وسواء أكانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء daidai ne matar ta kasance wadda take daga cikin al'adarta tana yin tsarki da wato alƙassatul bayda Au farin ruwa biljufuf.
ko kuma biljufuf da ke kashewar gaba أي ذلك ayyu za أي ay- ذلك ayya zalika na'am i- ish- ishtigali ba ayya zalika ra'at نعم طهرت به tahurat bihi kowanne daga cikin wannan ta gani sai ta yi tsarki da shi zalika ya udu ila maza aljufuf wal qassatul bayda na'am ayya zalika ra'at tahurat bihi na'am وفرق قوم فقالوا waɗansu malamai kuma suka bambance tsakaninsu suka ce إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء idan mace ta kasance wadda take ganin alƙassatal bai za a ce farin ruwa فلا تطهر حتى to ba تراها za ta yi tsarki daga hailarta ba har sai ta ga wannan ƙassatul bai ba ɗin tunda bisa al'ada yana zuwa mata وإن كانت المرأة ممن لا تراها idan kuma matar ta kasance wadda ba ta ganin ita alƙassatul bai ba ne فطهرها الجفوف to tsarkinta shine aljufuf ke kashewar gaba وذلك في المدونة في المدونة عن مالك wannan ku yana cikin mudawwana daga malik وسبب اختلافهم dalilin saɓaninsu أن منهم من راعى العادة a daga cikin malamai akwai wanda ya kula da al'ada ya yi la'akari da al'ada ya yi mura'at al'ada shine ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط kuma daga cikinsu akwai wanda shi kawai abin da yake lura da shi yankewar jinin kawai inda ya zama to babu jini shi kenan ta yi tsarki وقد قيل A- a- akwai kauli da ya ce إن التي عادتها الجفوف ita wannan wadda al'adar ta shine kekashewar gaba تطهر بالقصة البيضاء to tana yin tsarki idan ta ga alqassatul bayda ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء amma wadda al'adar ta take ganin shine farin ruwa la tathuru bil jufuf ba ta yin tsarki da ganin kekashewar gaba وقد قيل بعكس ذا- بعكس هذا kuma wani kaulin an faɗi akasin wannan وكله لأصحاب مالك duk wannan waƙar ƙila waƙar ƙila ɗin li ashabi malik ga ma- ga almajiran mazhabar malik ne Mm. to shi khalil cewa yi wadda take al'adarta a aljufuf ɗin ne a al- a alƙassatul baiza za ta saurari zuwan ƙassatul baiza li akhirin az-zuhraini ga ƙarshen lokacin sallah wato idan a a idan da rana ne ta ga gabanta ba komai amma ba ta ga alƙasatul bai ba ba idan har ta ga rana ta nema ta faɗi to sai ta yi wanka ta yi azahar da la'asar Ah, haka zalika idan da daddare ne ta ga aljufuf yankewar jini bil jufuf amma ba ta ga komai ba har rana har alfijir zai keto to sai ta yi wanka in bata ga wannan alqassatul bayda din ba saboda haka kamar wani jam'i ne tsakanin sabanin aq- aqwal din sai ta yi magriba da na isha kuma mai izini haka yi wannan ko na'am shi da abin da daruri na asubahi eh daruri a- a- a- haka ma haka zalika ma wajen asuba wajen daruri idan ta gani bayan sallar asuba kuma tana ta jira har fitan har sai gab da fitar sai in tana jin tsoron fitar larurin asuba bata ga qassatul bayda ba sai ta yi wanka ta yi sallar asuba na'am المسألة السابعة matsala ta biyar ta bakwai اختلف الفقهاء في المستهابة malamai sun yi sabani akan al-mustahaba إذا aka تمنى- wato wannan shine al- ma- ma- mace mai yin istihaba mace mai yin jinin istihaba na rashin lafiya إذا تمادى بها الدم idan jini ya wuce wato ya ci gaba da zuwa gare ta متى يكون حكمها حكم الحائض yaushe hukuncin da zai zamanto hukuncin mai haila tunda kullum tana cikin jini to yaushe ne za yaushe ne za a ɗauki hukuncin ta hukuncin haila ne kama salafu fil ha'id kamar yadda suka yi sabani a cikin mace mai haila idan jinin ta yake tsayawa mata yakunu hukumuha hukumal mustahada yaushe za a yi mata huku- yaushe hukuncin ta zai kasance hukuncin mai istihaba wa qad taqaddama dhalik mun faɗi wannan a- a- a- mun ambaci wannan a a gaba
fa qala malikum fil mustahabati abadan to a, mun mun faɗi wannan alha'id a, allati allati tamada bi haddam to yanzu zamu zo ne akan almustahaba allati tamada bi haddam A, fa qala malik fil mustahabati abada malik sai ya ce a cikin matar da take yin istihaba har abada hukumuha hukumu tahira hukuncinta hukuncin mace mai tsarki ce ila an yataghayyara damu ila sifati al hayd har sai tukuna jinin ya jirkita ya koma ya zuwa ga sifar jinin haila wato ta yi aiki da tamyiz kenan وذلك إذا مضى لاستهادتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر wannan kuwa idan ya zamanto kwanakin da suka wuce na istihabarta ya zamanto abin da ya fi yawa daga kwanakin akallin kwanakin tsarki فحينئذ ne akallin kwanakin tsarki 15 yawman na'am فحينئذ تكون هائبا to a lokacin nan sai ta zamanto mai haila أعني Ya- wato ina nufi yan- ina nufi إذا اجتمع لها هذان الشيئان idan abubuwan nan guda biyu suka haɗu tare da ita تغير الدم jinin ya canza وأن يمر لها في الاستهادة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا kuma ya zamanto kwanakin da ya wuce da ita da, da- da- da- da suka wuce da ita na istihaba abinda zai iya yiwuwa ya kasance tsarki ne وإلا in ko ba haka ba in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa فهي مستهابة to ta zamanto أبدا.
mai istihaba har abada an fahimci sura aiko wato tana yin istihaba jini baya yankewa sai ya zamanto ta ga jinin sifarsa ta canza wato ta samu tamiz kuma kwanakin da ta yi istihadar kafin wannan kwanakin da suka wuce daga wancan tsarkin da ta yi na haila ya zamanto kwanakin istihadar sun fice kwanakin akalla wato ta yi kwana goma sha biyar fa akthar kuma ta samu canjin jini to sai ta mayar da shi haila ne idan ta samu canjin jini amma kwanakin da suka zo ba su zamanto sun kai kwanakin akalla tuhur ba kamar bayan kwana goma sai ta samu canjin jini to za ta ɗauka hayan tana istihaba ne Ah. dole sai ta samu haɗuwar abubuwan guda biyu ko kuma ya- ko kuma ta samu a kwanaki goma sha biyar suka zo amma jinin bai canza ba to za ta ci gaba da daukan hukuncin ta hukuncin mai tsarki ce tana sallah har sai tukuna waɗannan alamomin guda biyu sun haɗu wannan shine qaulun malik shine abadan eh fa hiya mustahadatun abadan har abada inda jinin bai canza ba saboda eh, in tana da tamyiz kenan na'am وقال أبو حنيفة abu hanifa kuma yace تقعد أيام عادتها sai ta zauna ta bar sallah na kwanakin al'adarta إن كانت لها عادة in akwai al'ada da ta kasance gare ta وإن كانت مبتدأة in ku ta kasance mai faro- mai fara yin al'ada ce فعدت أكثر الحيض to sai ta zauna mafi yawan kwanakin haila وذلك عنده عشرة أيام shi a wannan ko kwana- a, ma- mafi yawan kwanakin haila a wajensa kwana goma ne وقال الشافعي shafi'i kuma ya ce تعمل على التمييز za ta yi aiki da tantancewa إن كانت من أهل التمييز in ta kasance daga cikin ma'abuta tantancewa ne tamiz وإن كانت من أهل العادة in kuma ta kasance daga cikin masu al'ada ne عملت على to sai العادة ta yi aiki akan al'ada وإن كانت من أهلهما معا in kuma ta zamanto daga cikin ma'abutansu ne su su biyu me kenan at-tamyiz wal 'ada فله في ذلك قولان to shafi'i yana da kauli biyu akan wannan أحدهما na farkon su تعمل على التمييز ta yi aiki da tamyiz والثاني kauli na biyu على ta yi العادة aiki da al'ada wato duk wanda ya ce to والسبب في eh to اختلافهم ai dole sai an koma an ga mazhabar shafi'i din a wanne ne asahu Mm, mm.
والسبب في اختلافهم sabani akan wannan a dalilin wannan sabani nasu أن في ذلك حديثين مختلفين cewa akwai hadisai guda biyu masu sabawa da juna أحدهما na farkon su حديث عائشة hadisin Aisha عن فاطمة بنت أبي هبيش daga Fatima bintu Abi Hubaysh أن النبي عليه الصلاة والسلام cewa annabi alaihi salatu wassalam أمرها وكانت مستهادة ya umarce ta alhali lokacin nan ta kasance mai istihaba ce أن تدع الصلاة ta bar yin sallah قدر أيامها التي كانت تهيض فيها gwargwadon kwanakin da ta- kwanakin da ta kasance tana yin haila a cikinsu قبل أن يصيبها الذي أصابها kafin abin da ya same ta ya same ta ثم تغتسل وتصلي sannan ta yi wanka ta yi sallah
وفي معناه أيضا a cikin ma'anar wannan hadisi har yau حديث أم سلمة hadisin ummu salama تقدم wanda ya gabata الذي خرجه مالك wanda malik ya fitar da shi والحديث الثاني wani ne hadisin ummi salama ko wanda ya tuna shi anna imra'atan kanat tuhraqu dam ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي قال رواه مالك في الموطأ نعم
ولا
نعم لا فاطمة آه. نأم سلمة نأم سلمة يعني. نعم نعم mata ambaci da sunanta ba eh eh na hadisin Aisha ita ta ayyana ta cewa Fatima bint Abi Ubay Hubaysh na'am
والحديث الثاني hadisi na biyu ما أخرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش abinda Abu Dawud ya fitar da shi daga hadisin Fatima bint Abi Hubaysh أنها كانت استحيضت cewa ita ta kasance tana istihaba فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita إن دم الحيضة أسود يعرف shi jinin haila baki ne ana saninsa فإن كان ذلك فامسك fa'iza الصلاة fa'iza kana zalik idan wannan ne ya- yayin da wannan ne ya kasance to ki zauna ga barin sallah وإذا كان الآخر idan kuma ya kasance ɗayan ne فتوضئي to ki yi alwala sannan ki sallah فإنما هو إرق domin shi wannan jini da kike gani daga jijiya ne وهذا الحديث wannan hadisi صححه أبو محمد بن حزم abu muhammad ibn hazm ya inganta shi من هؤلاء وكذلك ابن حبان ده أن آه، وكذلك ابن حبان نعم نعم ومن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح to bisa waɗannan hadisai guda biyu daga cikin waɗannan malamai akwai wanda ya tafi a mazhabar rinjayarwa ومنهم من ذهب مذهب الجمع daga cikinsu akwai wanda ya tafi mazhabar jam'i tsakanin hadisan فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة wanda ya tafi zuwa ga mazhabar rinjayar da hadisin ummu salama وما ورد في معناه da abin da ya zo na ma'ana a cikin ma'anarsa na hadisin aisha kenan قال باعتبار الأيام sai ya ce a yi izina da kwanaki wato ya mai da ita zuwa ga al'ada ومالك رضي الله عنه maliku kuwa allah ya yarda da shi اعتبر عدد الأيام فقط ya yi la'akari da adadin kwanaki kadai في الحائض التي تشك a في الاستهادة cikin mai haila da take shakka a cikin istihaba ولم يعتبرها في المستحاضة bai yi aiki da waɗannan kwanaki ba a cikin matar da take ta tabbata mai istihaba ce التي تشك في الحيض wadda take shakka akan haila kuma akwai bambanci tsakanin biyu mai haila ce tana shakka akan al-istihaba ko kuma mai istihada ce da take shakka akan haila a cikin ta farko ya mai da ita ya zuwa ga al'ada ta biyun kuma ya mai da ita ya zuwa ga tamiz na'am أعني ina nufi لا عددها ولا موضعها من الشهر bata sa- tana shakka a cikin wa- wato ba adadinta ba ba kuma bigiranta ba daga- na daga wata إذ كان عندها عندها ذلك معلوما domin wannan ya kasance a wajenta sananne ne والنص إنما جاء في المستحابة shi ko nassin الحيض ya zo ne akan macen da take istihaba amma kuma tana shakka akan haila فاعتبر الحكم في الحكم في الفرع sai ya yi la'akari da hukuncin akan alfar'i reshen ولم يعتبره في الأصل bai yi itibari da shi ba a cikin asalin وهذا غريب wannan abu ne wanda yake bako فتأمله fata amma kai tunani akan wannan
ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش wanda ya rinjayar da hadisin Fatima binta Abi Hubaysh قال باعتبار اللون sai ya tafi akan yin la'akari da launin jini ومن هؤلاء daga cikin waɗannan malamai من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا min ayyamin istihada Min akwai daga ayyamin cikin istihada.
wato akwai daga cikin su wanda ya kula da la'akari da launin jini a a- tare da launin jini wucewar abin da yake zai yiwu ya zamanto tsarki daga cikin kwanakin istihaba وهو قول مالك shine kaulin malik فيما حكاه عبد الوهاب a cikin abin da abdul wahab al-baghdadi ya hikayarsa saboda haka riwayatul baghdadiyyi na an malik kenan
ومنهم من لم يراعي ذلك daga cikin malamai akwai wanda yake bai lura da wannan ba ومن جمع بين الحديثين قال wanda ko ya jam'i tsakanin hadisan sai ya ce الحديث الأول hadisi na farko هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها shine wadda ta san adadin kwanakinta na wata da kuma bigiransu mun san ba wai kawai ka san kwana ma- mace ba wai ta san al'adar ta kawai ba ta san lokacin kuma da jinin yake zuwa mata tunda tsakanin jini da wani jini kwana 28 galibi saboda haka akwai wadda take ta san cewa al'adar tana zuwa mata farkon wata ne satin farko na wata kuma in ya zo mata ga kwanakin da za su to wadda take tana da wannan tana da sanin kwanakin da kuma sanin lokacin da jinin yake zuwa mata a cikin wata to ita ce za ta yi aiki da wannan adadul ayyam al'ada kenan na'am والثاني hadisi na biyu kuwa hadisin ah, Fatima binta Abi Hubaysh في التي لا تعرف عددها ولا موضعها shi a shine akan wanda yake bata san adadin kwanakin ba bata san kuma yaushe ne ba a wani bata san bigiran su ba وتعرف لون الدم amma kuma tana sanin launin jinin shine inna damal haid aswadu yu'raf na'am ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز wa minhu daga cikin su akwai wanda yake ganin kan cewa inda bata zamanto daga cikin ma'abuta tamyizi bane ولا تعرف موضع أيامها من الشهر kuma bata san bigiran wato kwanakin nata ba daga wata Wata kaga al'ada.
ba ta da tamyizi ba ta da al'ada وتعرف عددها أو أما- لا تعرف عددها amma tana sanin kwanakin bata san lokacin da yake afkuwa ba a wata amma ta san kwanakin ko ma bata san kwanakin ba أنها تتحرى to sai ta yi taharri wato ta yi kardado على حديث حملة بنت a جهش bisa hadisin hamnatu binti jahash صححه الترمذي tirmidhi ya inganta wannan hadisi وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها a cikinsa ya zo cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mata إنما هي ردة من الشيطان wannan wato zungura ne hauri ne daga shaidan فتحيذي ستة أيام don أو haka ki سبعة don أيام haka ki haila kwana shida ko kwana bakwai في علم a cikin الله ilimin Allah ثم اغتسلي sannan ki wanka wannan shine matabar Ahmad وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر to hadisin zai zo da cik- eh, cikakke a lokacin bayanin hukuncin mace mai istihaba a wajen yin me tsarki yake nufi a cikin ilimin Allah
eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a a cikin ilimin Allah ma'ana abinda Allah ya kaddaro miki Mm, abinda Allah ya tsara miki amma nan ya ce mana da ibi
shi a wannan
ai bai ai- ai a can gaba ya takarijin sa shi ma al-gumari kawo na'am ayyuka da rawa ahmad wa abu da wa
nan kuma ta hasan
aya illarsa abin nan ne a hadisin ibnu aqil ne abdullahi ibnu muhammad ibnu aqil shine madarin sa eh na'am آه. قلت هو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة آه، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة تو- قال أبو داود رواه أمر بن ثابت عن أبي عقيل قال فقالت حمنة هذا أعجب الأمرين قلت هذا أعجب أمرين إلا إلي آه، وقا- وقال أبو داود وسمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء قلت وقد نقل الترمذي عن أحمد خلاف هذا فقال هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عنه فقال حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال الحاكم عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير, آه، غير أنهما لم يحتجا به لكن له شواهد ثم ذكرها وقال ابن مندى حديث حمنا لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه وتعقبه المارديني بأن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه وحسن البخاري حديثه وصححه ابن حنب- ابن حنبل والترمذي كما تقدم وكذا تعقبه ابن دقيق العيد في الإمام واستنكر منه هذا الإطلاق لكن استظهر الحافظ أن مراده بمن ترك حديثه من خرج الصحيح والأمر كذلك وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عنه فوهنه ولم يقوي إسناده وقال ابن حزم إنه لا يصح وعله بعلل أخرى غير مقبولة حتى علق الذهبي بهامشها أنها تدل على عدم معرفة ابن حزم بالحديث آه. نعم مقارسة نعم فهذه من مشهورات المسائل to wannan suna daga cikin matsaloli mashhurai التي في هذا الباب wanda suka kasance a cikin wanda suke a cikin wannan babi وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع to a to a, a, a wato a dunkule wayannan masail din sun sun zo ne a wurare hudu أحدها na farko معرفة انتقال الطهر إلى الحيض sanin wato canzawa na mace daga tsarki zuwa ga haila والثاني na biyu معرفة انتقال الحيض إلى sanin الطهر.
canzawar mace daga halin haila ya zuwa ga halin tsarki والثالث na uku معرفة انتقال الحيض إلى الاستهادة sanin canzawar haila ya zuwa ga istihaba والرابع na hudu معرفة انتقال الاستهابة إلى الحيض sanin canzawar mace daga istihaba ya zuwa ga haila وهو الذي وردت فيه الأحاديث wannan shine wanda hadisai suka zo a kansu وأما الثلاثة amma na ukun kuwa الثلاثة mm, a- na ukun kuwa wato na ukun farko su ne intiqal min at-tuhur ila al-hayd wa min al-hayd ila at-tuhur wa min al-hayd wa min al-istihaba wa min al-hayd ila al-intiha ila al-istihaba فمسكوت عنها to wannan an yi shiru a kansu أعني ai wa ina nufi عن تهديدها akan iyakance su وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستهابة haka nan ma al'amarin yake wajen wato canzawar hukuncin mace daga annifas ya zuwa ga al'istihaba shi ma da an yi shiru a kansa babu abin da ya zo a hadisai a kansu shi yasa suka koma kan alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين تنزيع ذا ميسات